أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر وقد روى هذا الحديث ya rawaici wannan hadisi na jiya wanda muka faɗa na shi abdullahi bin zaidin wanda shi ya ga kiran sallah a cikin mafarki wannan yana nuna mana cewa mafarki ba kowanne ne na banza ba abin zubarwa malamai sun kasa mafarki uku akwai mafarki wanda daga allah yake ru'uya min allahi shine allah ya nuna ma wani abu kuma ka gan shi a gaske ya tabbata wannan abu mutum yana so ya dinga samun irin wannan ana so in zai kwanta ya kwanta da alwala kuma ya yi irin addu'o'in kwanciya din nan ko ayatul kursiyu ko duk addu'a da ya iya ya zama yana kwance kuma cikin tsarki to galibin mafarkinsa zai zamanto ba na ƙarya ba ne kuma ya zamanto ba wata hira a cikin zuciyarsa ba wata hira a cikin zuciyarsa to akwai kuma mafarki hadisun nafsi kila wata hira ce a cikin ranka ka kwanta da ita to kuma sai ka ga wannan mafarkin ko wani abu ya dame ka ka yi mafarki da shi ko wani abu to haka dai akwai kashe-kashen mafarki yadda suka kasa shi to ba kowane mafarki ne allah ya gaya mana mafarkai da yawa a cikin ƙur'ani Allah ya gaya mana annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi mafarki ga shi zai yanka ɗansa annabi Ismailu ya ce mun mafarkinmu na annabawa wahayi ne ba mafarki ba ne kuma ya je fi'ilan zai yanka ɗan nasa sai da Allah ya fanshi wannan ɗan kaga bai ce mafarki ne ba ba wai a gaske a faɗake ya gani ba mafarki ne amma ya je fi'ilan zai yanka ɗan nasa sai da Allah ya fanshi annabi Ismailu ya kawo rago annabi Ibrahim ya yanka shi sai Allah yake jinjina wa annabi Ibrahim kasta daktar ru'ya ka gaggata mafarki to wannan kenan sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki zai shiga gashi ya shiga masallacin Allah da alfarma ya shiga makka ya yi umra hassin ya aski hassin yanka hadayoyinsu duk gabaki daya sai ga Allah yana tabbatar da wannan magana لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق Allah ya gaggatawa ma'aikinsa mafarkinsa da ya yi da gaskiya Allah ya gaggatawa annabi Muhammad mafarkinsa sai da Aisha ta ce farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi mafarki duk abin da ya gani a mafarki to zai gan shi a fadake kaman abin ya zo sannan kuma Allah ya so mu turo man mala'ika mala'ika ya zo ya so gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabta ta kare ba wani wahayin annabta sai mu basharatu bisharori aka tambaye shi me ya bisharori ya ce mumini ya ga wani mafarki ko a ganan masa ko kai Allah ya buɗa ma ka ga wani abu da zai faru ko ka ga wani alheri da za ka samu ko ko wani haka can ya ma mafarki ya ce ni ko wani na yi ma mafarki ka samu kaza ka samu kaza kuma Allah ya tabbatar da wannan abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kashi 46 ne na annabta kuma an kasa annabta 46 ne kashi daya wannan ba zai kare ba har tashin kiyama akwai irin wannan mafarki sannan Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani mafarke da Allah yake gaya mana a cikin Qur'ani suna da yawa Allah ya gaya mana sarkin Misra ya yi mafarki ya ga shanu guda bakwai masu kiba ya ga wa'yan sun fito daga ruwan nil ya ga wa'yansu shanu guda bakwai ramammu sun zo sun cinye masu kiba din nan ya ga zangarniyar hatsi cikakkiya wadda tana da ido kwaya sosai ya ga guda bakwai ya ga wata zangarniya kuma burcincina wanda ba ta da ido ba ta da hatsi ita kuma ta zo ta cinye wa'yannan guda bakwai da gari yawa ya ce duk masu fasara mafarkinsa a tattaro su ya ce ga abin da na gani ga abin da na gani ku gaya mafarki sai suka ce abgasu a halami wannan hau- eh, rikicin bacci ne kawai mafarkin sanyi ne ko haka ake cewa ko wannan rikicin bacci ne kawai sai da allah ya sa shi dan mai bawa sarki giya din da ya- da aka nema a kashe sarkin allah ya sa shi mai ba sarki giya bai sa dafi a cikin giyar ba amma dai al'adar shugabanni aka hada gaba daya da mai ba da abincin da mai biya da giyar aka je aka kai su kurkuku allah ya nuna shi mai ba da giya bai sa abu a ciki ba aka kashe mai ba sarki abinci amma mai ba da giya shi aka sallame shi to a cikin kurkukun sun gaya wa annabi yusufa su ma sun yi mafarki shi ne ba wa sarki abinci ya ce na yi mafarki na ɗauko kwanan abinci a kaina tsuntsaye sun hau kan kwanan abincin suna ta ci shi kuma mai ba wa sarki giya ya ce ni ku na yi mafarki na koma ina ba wa sarki giya sai annabi yusuf ya ce kai da kace ka yi mafarki kana ba wa sarki giya to za ka koma ka ci gaba da aikinka kai ko da kace ka ga ka ɗauko kwanan abinci tsuntsaye suna ci za a kashe ka a tsire ka ha- a baka tsuntsaye su zo su hau kanka su dinga cin kwakwalwarka sai ce a ƙarya nake ban yi mafarkin komai ba sai annabi yusuf ya ce ku biya lamurin da bibi tafkarciya ko kayi ko ba kai ba haka za a yi to wannan to shi yasa sai ya ce da sarki wannan mafarkin da kai mutanen nan suka ce abgasu a halamin haukan bacci ne kawai ni ko ina ga wanda zan je in samu ma fassarar mafarkinka sarki ya ce to je ka samu to ya zo kurkuku ya tambayi annabi yusufa annabi yusuf ya ce ai yunwa za a yi ta shekara bakwai yanzu za a yi muku ruwa na shekara bakwai tukun ku tara abincinku duk ya gaya musu economic din zamanin ga baki daya tattalin abinci da waye duk ya gaya musu ya shehu rabiyallahu an shehu ibrahim rabiyallahu an ya ta alif da annabi ya ce abun mamaki wa'annan masu fasarar sarki sun ce haukan bacci ne yace da sarki ya bi magana su da daula ta mutu ga baki daya da misra ta mutu ga baki daya don haka in mutum ya san abu ya ce ya sani amma in mutum bai sani bai ce bai sani ba yanzu da an bi wa'annan mutanen da suka ce mafarki a wannan shirman mafarki ne kawai ga economy din kasa ga baki daya an sarki ya gani a cikin bacci Allah ya nuna masa amma suka ce shirman bacci ne amma Allah ya sanar da annabi su cewa yunwa za a yi ta shekara bakwai a tara abinci haka ku aka yi da wannan Allah ya tsirar da ƙasa to tun daga nan mafarki akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ganni a mafarki ni ya gani shedan bai kama da ni kuma sai ya ganni ido kuru-kuru sahihul bukhari bukhari ya rawaito wa'annan duk a ciki to yanzu Allah ya kama wani zamani wayansu irin karatuka an ce duk abin da aka gani a mafarki banza ne ƙarya ne ba wani zancen mafarki duk wanda ya ce ma akwai mafarki da fara zai ma ko ka kaza kaza kaga an koma wa yan fassara mafarkin misira duniya ga baki da ta taho halaka kenan dan wani abun kuma kullum annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sallah asuba in ka duba tarihi da hadisai zai tankwashe kafarsa ya kalli gabar ya ta zikiransa har sai rana ta fito sannan ya tashi ya yi nafila raka'a biyu idan ya ra- nafila raka'a biyu zai juyo zai tara yaran madina duk sun kawo ruwa a cikin akusa da kware- kwaryaye annabi zai tsatso ma hannunsa a ciki don su kai gidansu a yi albarka da shi sahabbai suka ce komai sanyi annabi zai kintso ma hannunsa a ciki don kai yaran nan su koma ba komai a ciki sannan annabi abinda zai fara tambaya bayan an gaisa ce wa ya ga mafarki abinda annabi yake fara tambaya kenan wa ya ga mafarki to in wani ya gani ya ce ya rasulullah ni jiya na ga kaza na ga kaza a cikin wannan tambayar wa ya ga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai sanar da shi me zai zo me je me zai je ya zo to haka duk wannan take mafarki idan mutum ya yi malaman mafarkin sun ce ba kowane gaula zai gayawa ba don in ka gaya wa mahaukaci ya ma mahaukaci ya fassara haka abin zai faru don haka kai kuma in mutum ya gaya ma ya mafarki ko baka sani baka ce alheri abin da za ka fara gaya ma kenan don yadda aka fassara su zai zo kuma malamai sun ce in mutum ya mafarki yana faɗa mafarkinsa ne daga walaha zuwa kaman karfe goma amma in rana ta take ya bari ya ce Allah ya nuna min alhe ya nuna min alheri Allah ya sa alheri kuma in yi mafarki na tsoro ya yi tofi sau uku a hannun da yake kwance ya ce Allah eh, ka ba ni alherin wannan mafarkin ka kiyaye ni sharrinsa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kuma ya sa akwai wanda ya iya fassara mafarki mai kyau littafin ne a da shi a'a haka Allah ya sanar da shi kamar yadda ya sanar da malami daga cikin malaman musulunci eh, eh, fassarar mafarki dinnan sunansa yana nan za mu aro Allah ya sanar da shi da littafansa da komai to wannan kenan Allah ya sanar da shi idan kuma Allah bai sanar da shi ba shi kenan ya ce Allah ya ba mu alherinsa Allah ya kiyaye mu sharrinsa amma mafarki rukuni ne mafarki abu ne mai girma a cikin addini kwarai da gaske to ka gani yanzu kiran sallah shine ibada sallah bayan la ilaha illallah ba abin da ya kai sallah sallah kiran sallah rukuni ne a cikinta ga baki daya amma ba wani aya ce ta sauka da zancen kiran sallah ba ba wani a mafarki wannan bawan Allah ya gani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa ga kiran sallah na ana yi har tashin kiyama kuma a mafarki a hagan shi wannan ya isa girman mafarki gashi nan ana kiran sallah to shi shi wannan abdullahi bin zaidu kamar yadda muka faɗa nan farkin jiya wannan mafarki wa qarrawa hadal hadisi wannan hadisi ya rawace shi ibrahim bin sa'ad an muhammad bin ishaq daga muhammad dan ishaq a tamma mafi cika min hadal hadisi daga wannan hadisin da muka kawo mun karanta shi a cikin abi dawuda wa'atwala da mafi tsaho wa zakara fihi qissatal azani ya faɗi kissa kiran sallah shi kiran sallah shi mutumin da ya koya Abdullahi bin Zaidin kiran sallah din a cikin mafarki ya koya masa kiran sallah biyu banda takbiratul ihram ya koya masa zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن ترجع أن كلمة كلمة قوم شعبي أركينا wannan shine hadisin abdullahi bin zaid da koya ma a cikin mafarki hadisi ne ingantacce idan mutum ya yi wannan kiran sallar lafiya kalau ya yi kiran sallah biyu kenan wal iqamatu marratan marratan ya koya mar iqama sau daya ita kuma iqama kace Allahu akbar Allahu akbar kaga nan biyu ne ba nan ake nufi ba ashhadu an la ilaha illallah nan ake nufi sau daya ashhadu anna muhammadar rasulullah sau daya hayya ala salah sau daya hayya ala falah sau biyu kad qamatu salatu kad qamatu salatu sau biyu ba sau daya ba ba wani littafi ba wani hadisi da za ka duba duk hadisan da suka zo da ya zo da guda ɗaya ka kamatu salatu ka kamatu sala sau biyu Allahu akbar Allahu akbar sau biyu la ilaha illallah inda ake zancen sau ɗaya ɗaya din shahadoji din can da wajen kiran sallah su biyu ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah wa'annan kaga kan kiran sallah biyu biyu biyu biyu ne to ita kwa ikama nata ɗai ɗai ɗai ɗai ne amma Allahu akbar Allahu akbar biyu ashhadu an la ilaha illallah ya ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah kad qamatu salatu biyu kad qamatu salatu biyu Allahu akbar Allahu akbar biyu la ilaha illallah wannan shine hadisin wannan Abdullahi bin Zaid da rawaito wa abdullahi bin zaid wannan abdullahi dan zaid din nan huwa ibnu abdurrabbi shi yake cewa dan abdurrabbi wa yuqalu ana ce masa ibnu abdurrabbi ana ga yana haka wala na'rifu lahu an annabi sallallahu alaihi wasallam san yana da wani abu daga annabi ba she an wani abu ya suku dai inganta illa hazal wahida illa hazal hadith sai wannan hadisin na kiran sallah ayya isa mutum ya rawato abu daga wajen annabi ko guda ɗaya ne ingantacce ai ya isa fil azami a cikin kiran sallah amma mai sharhi ya ce wannan magana ta turmuzi duk da turmuzi sadauki ne a cikin lamarin hadisi yace ba haka take ba domin wannan mutum yana da hadisi bakwai ko takwas da ya rawaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingatattu ne na nisa'i ya sa ɗaya nasa'i ya sa ɗaya a cikin littafinsa kuma hakimu ma ya sa wa'yansu a cikin littafinsa kuma bukhari ma ya sa ɗaya a cikin littafinsa a tarihul kabiru ɗabaka shi ibn sa'adin ma duk sun sa musnad ahmad bin hanbali ma ya sa yana da hadisai wajen guda bakwai ko guda takwas wanda suka inganta kaga ba za a ce guda ɗaya ne da shi ba wa abdullahi bin zaid bin asim al-mazini wa akwai abdullahi dan zaid dan asim dan mazini shi kuma lahu ahadisin wannan yana da hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ammu abdullahi bin tamim shine babban abdullahi dan tamim yanzu wannan hadisin da muka karanta na abdullahi bin zaid kenan yanzu mun ji kiran sallah biyu biyu biyu biyu biyu biyu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح بي بي بي بي إقامة كما داي داي داي داي شو كما إقامة كما داي داي داي داي سي تسويبي تسويبي معنسة إذن الفجر يا كيتو za a yi kiran sallan alfijir wanda shine na ƙarshe daga shi sai sallah to shi kuma sai a ce as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi to shine kuma wannan duk hadisin nasa ne Abu Dawud yana cewa haddathana Musaddadu Musaddad ya zantar da mu haddathana al-Haris bin Ubayd Haris dan Ubayd ya zantar da mu an Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahzurata an karbo daga Abdul Malik ibn Abi Mahzurata dan abi mahzurata shi kuma an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa kala shi kuma ya ce yanzu wancan hadisi da muka faɗe shi hadisin abdullahi bin zaidu kenan ɓangaren kiran sallah ne ɗaya kenan to akwai kuma wannan kiran sallah da muka saba jinsa wannan kiran sallah da muka saba jinsa shi ma hadisi ne ingatacce shi ne ma malamai suka tsora a kan na bayan don shi ya zo bayan na bayan tsakaninsa da wannan kiran sallah na farko shekara wajen takwas sai da annabi ya fato makata sallallahu alaihi wasallam ya tafi hunaini ya je ya dawo a kan hanya abu mahazurata ba su daɗe da musulunta kenan ba sai suka ji mai kiran sallah annabi ya tashi yana kiran sallah su goma ne abu mahazura abi mahazura su goma ne sai suka dinga kiran sallah annabi akan hanya ta shi yana kiran sallah sai suka dinga abun kaman shakiyanci ko abun dariya suna kwaikwayon mai kiran sallah saboda sannan suka musulunta ba su san abu suna kwaikwayon mai kiran sallah annabi sallah ashe annabi yana jin su sallah alaihi wasallam sai annabi ya ce masu kwaikwayon mai kiran sallah na a kirawo a zo min da su duk gaba daya yace sai aka zo da mu goma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na ji kowannen ku yayi kiran sallah amma na ji wani mai daɗin murya a cikin ku kowa ya min kiran sallah in ji yace ni ne karamin su kuma ikon Allah ni ne na goma su kowa ya kiran sallah annabi ya ce maza in wanne ya kiran sallah annabi ya ce maza sai da ne ya kiran sallah sai annabi ya ce mazo kai ne kai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ji abu mahazurata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa mun kaina yace Allah ya mun albarka sannan ya koya min kiran sallah ya ce in za ka yi kiran sallah za ka ce allahu akubar allahu akubar allahu akubar allahu akubar kudu sai ka ce ashadu an la ilaha illallah a ƙasa ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah sai ka ɗaga muryarka da ƙarfi ka ce ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح haka ƙara kiran sallah in ka kirga wannan kalmomi goma sha tara kenan to shi kuma abu ma'azuratan ya kuma rawaito cewa annabi can Allahu akbar Allahu akbar biyu ya gaya masa shine hadisin muslim da haka imam mali yake kai duk masu mazhaba suke kai الله أكبر الله أكبر ashhadu an la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar da ƙarfi sannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar shi ake cewa tarjibi dawowa da abin da ka faɗa ƙasa-ƙasa yanzu kuma ka faɗe shi abu yace to annabi ya koya mun wannan sallallahu alaihi wasallam da ya koya mun sai annabi ya ce to tashi ka je ka yi ita sai na je na tsaya sai na yi annabi yana ji da na gama sai annabi ya ce in zo sai na zo sai ya bani jakar kuɗi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ban jakar kuɗi sai ya ce ka tafi makka ka je ka ce da attabu bin malik sarkin makka na naɗa ta kai za ka dinga kiran sallah to abu mahazura dinnan shi ya dinga kiran sallah a maka ƴaƴansa suka dinga suka gada jikokinsa suka gada har duk masu mazhabobi suka haɗu da shi imamu shafi'i za mu je maganarsa ya ce ya tarar da jikokin abu mahazura abi mahazura dinnan su suke kiran sallah kuma mai irin wannan tarjihi to kaga yanzu a yakin hunena aka yakin hunena an yi shi bayan fito makata shi ko yanzu wancan hadisi da muka karanta na wancan kiran sallah an yi shi ne shekarar da aka yi hijira dukkansu masu kyau ne ingantattu ne duk wanda mutum ya yi allah ya karba amma wannan na ƙarshen malamai suka ce in dai ba a ce ya soke wancan ba to ba za a ɗora wancan a kansa ba tun da shi ne a gaba kuma annabi ya zaunar da mutumin nan sallallahu alaihi wasallama ya shafa kansa ya ba shi kuɗi kuma ya naɗa shi ladanin masallacin allah tabaraka wa ta'ala hake ake yin tarji'i dinnan haka ake irin wannan kiran sallah a masallacin Allah har sai da sarakunan yanzu suka kwaci garin sannan suka mai da shi akan wancan kiran sallah da aka to irin wannan kiran sallah shine duk a wayannan kasashe namu na tarji'i dinnan to aka zo yanzu ana ganin kaman wannan kiran sallah shine kauyanci sai dai a koma irin wancan wancan ma mai kyau ne amma wannan dinnan duk za mu zo da maganganun malamai ku ji wannan dinnan in bai soke wancan ba in ji malamai suka ce to ba za a dora wancan a kai ba wannan yana da falala sosai duk wanda mutum ya yi ya yi to shi harisu bin abdullahi dan abdu dan muhammad bin abdul maliki ibn abi mahzurat an abihi an jaddi qala yace qultu abu mahzurat yace na ce ya rasulullahi aljunni sunnatal azani ko ya min yanda ake kiran sallah qala sai yace fama saha muqaddama ra'si sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa mudigata bakar fada ta gaban kaina mudigata sannan wa qala yace ta kudu kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hudu tarfa'u biha sautaka ka daga muryarka sosai da karfi ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تكفيد صوتك تسوق جاي تسوق دمريك ثم ترفع صوتك فأنك تعالى أدى مريك تكأرجي بشهادتك شيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح فإن كان صلاة الصبح إن صلى أصباتي قلت سيكتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صحيح حديث نبي بعتتي تو نعم kila wanda bai san karatu ba ko wanda bai yi karatu zai ce ai asuba aka ce a to kai me kake so a ce asuba din nan ita ce ma'ana alfijir yanzu kowanne da za a zo a tambaye mu na yanzu sallar me muka gama yanzu sallar me muka gama sai mu ce sallar asuba ba za mu ce sallar alfijir ba za mu ce sallar alfijir muka gama ba kowan mu zo ka tambaye shi zai ce mun gama sallar asuba to ya bi karatu ana nufin in sallar alfijir in alfijir ya keto lokacin sallah ba abin da ya rage sai iqama dan lokaci kaɗan to a wannan lokaci ka ce as-salatu khairun minan nawm ka ce as-salatu khairun minan nawm ka ce as-salatu khairun minan nawm kamar yadda wannan hadisi zai ama gargaga hadisin da nufai biyu ya rawaice shi ita haddasa ibrahim bin isma'il bin abdulmalik ibn abi mahazura ta kala sami'tu jaddi naji kakana abdulmaliki shi kuma ya karba an abi mahazurata ya zukuru annahu sami aba mahazurata ya ji aba mahazurata ya kule na cewa alƙa alayya rasulullah manzo Allah ya koya min kiran sallah sallallahu shi ya zaunar da ni ya koya min kiran sallah azana harfan harfan harafi harafi haka annabi ya bi ni ya dinga koya min wannan kuma ya nuna ana so mai kiran sallah a zaunar da shi a koya masa sai dai in ya iya sosai in an ji ya iya to amma in ba a ji in an ji bai iya ba a zaunar da shi da annabi ya zaunar da abu mahzurata sallallahu alaihi wasallam ya koya mai kiran sallah harafi harafi in ba haka ba dan dai mutum ya kwaikwaya sai kaga ya bata wani abu shi kuma wanda aka ce za a zaunar a koyawa kai ya girman kai kai ya ci komai ba wai an wulakanta shi bane ga sahabi da ya fi shi annabi ya zaunar da shi ya koya masa harafi harafi ga abin da annabi ya koya masa Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر خذوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أحوكك sannan daga murya ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasul hayya ala falah hayya ala falah hayya ala falah hayya ala falah hayya ala falah حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي في قرشي قال سيأتي مو وكان يقول يا سيدنا كذا filfajiri idan alfijir ya keto filfajiri idan alfijir ya keto as-salatu khairun minan nawm as-salatu nan ya faɗi sau ɗaya amma sau biyu ne as-salatu sai alfijir ya keto filfajiri idan alfijir ya keto kaga yanzu wannan idan alfijir ya keto ya fassara lokacin sallah asuba ya fassara lokacin sallah asuba to sai hadisi da shi dai ya rawaito shi da cikakkiyar kisa har ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya min kiran sallah daga abin mahzura na hawa hazal kabar wa fihi annabi ya ce min ka ce as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi fil ula min as-subh a cikin ta farko na daga sallah asuba to nan bukhari da malamai da baki daya sun fassara da ake cewa kan mutum ya tsinci littafi bai je wajen wani malami ya ce ai ba ga shi an ce sulhula min alfajir ba ai ana nufin sallar tsakar kiran sallar farko na tsakar dare ba haka karatu yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ana yin sa ne in lokaci ya shiga in lokaci ya shiga na kowace sallah sai sallar asuba ana yin kiran sallah na farko kafin lokaci ya shiga don mai wankan janaba ya tashi ya yi wanda zai dafa ruwa ya tashi ya yi wanda zai dora abincin sahur ya tashi ya yi wannan kiran sallah kaman babu sunansa annabi ya kirgawa da shi sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi yana kirgawa da na in alfijir ya keto dangane da ikama yanzu shine farko na ketowa alfijir haka duk malamai suka fassara shi haka mai sharhin bukhari ya fassara shi haka bukhari ya fassara shi ga hadisi da ya abu ana nufin yanzu in alfijir ya keto kiran sallan nan na farko da alfijir ya keto shine za a yi assalatu khairun minan naumi in an dangana shi da iqama ya zama na farkonta in an kalli na biyu ya zama na biyu kenan in an kalli na farko da aka yi ya zama na biyu kenan ba na farko ba haka wannan hadisi da yake cikin sahihul bukhari haka zai fassara shi hadisi ne na 626 bukhari ya kafa babi na 15 bukhari ya ce babun babin manin tazarar iqamata wanda ya jira iqama حدثنا أبو اليماني أبو اليماني هذا تدم قال يتي أخبرنا شعيب شعيب يزن تدم عن الزهري دقى زهري قال زهري يتي أخبرني أروة بن زبير أروة عن زبير يزن تدني أن عائشة شيوا سيدة عائشة رضي الله عنها قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يكسر إذا سكت المؤذن إذا بكرا صلى يشرو بالأولى a kiran sallarsa na farko din nan min salatul fajri daga kiran sallar idan alfijir ya keto wannan hadisi ya fassara ba wani rikici a kai kiran sallar idan alfijir ya keto to idan mai kiran sallar na yayi shiru kama kaga dai ya ce ula din a nan wajen wai mutum ko da zai ce ai gashi an ce ula misali kama sai annabi ya tashi faraka a raka'atain sai annabi ya yi raka'atan fajri raka'a guda biyu kafifatayn masu sauki rakatan fajr ba a dadewa a ciki dan sai da Aisha ta ce wani zuwan har sai mun ce ya karanta Fatiha kuwa sallallahu alaihi wasallam haka rakatan fajr take kafifatan masu sauki qabla salatil fajr kafin sallar asuba kafin sallar fajr ba'da an yastabila al-fajr bayan al-fajr ya gane kowa ya gane al-fajr to idan aka yi wannan kiran sallah annabi zai tashi ya kawo rakatan fajr summa daja'a sai annabi ya dan kishin gida ala shiqi ila aymani abu sa agin sa na dama hatta ya ci ilmu azim habbi lali ya mai kiran sallah ya zo masa lil iqamati ya tada iqama Allahu akbar Allahu akbar shada Allah ilaha illa shada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dama daga ɗakin nasa kawai fitowa kofa za a yi masallaci yayi abu sai mai sharhi ya ce asqalani mai sharhin bukhari yace qauluhu bil ula fadin sa ta farko dinnan ai anil ula ai gabarin kiran sallah na farko wal muradi bil ula abin da yake nufi da ula din nan al azanul ladhi yuzinu bihi kiran sallan da ake kiran sallah da shi inda dukulul waqti lokacin da sallah lokaci ya shiga wa huwa awwalu an ce man na farko ne bi itibarin iqamati za ta kalli iqama yanzu shine na farko iqama ta biyu wa huwa sani amma shine na biyu bi itibar al'azani qabla al-fajr in aka kalli kiran sallar da aka kafin al-fajr da ke to juz'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da uku to a wannan wa'annan karatuka duk ne samu kawo su dan dai mu samu gode Allah duk wanda yake so ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan kitabu sunna wannan abu ne mai kyau to ya dinga yin assalatu khairun minan naumi in alfijir ya keto in ba haka ba san ransa yake yi shi da Allah shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai a cikin wannan kiran sallah a salatu tsakar dare ya jawo an yi wasa da ramadana ya jawo an yi wasa kana cin abinci ka ji a salatu ka rasa wacce ce shin ta tsakar dare ce ko kuwa ta abu ce in dai ba kana da agogo ba ko kaji ba ga Allah ba ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma abin dariya mai dokar bacci shi ya bige da gangadi da cewa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi shi yake yin wannan ba wani karatu da za a kawo ko da na kuskure ma ko da na cewa an yi safari ma babu wannan karatu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي الحكيم وصلى الله عليه وسلم الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك الحمد لله رب العالمين 干吧。